الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قد يقع الله مدعوك كنسركي da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masudu da'awati wal irshad a unguwa ta shite dipte a birnin niyame inda muke gabatar da karatun littafi umdatul ahkam a kowace rana kahin mu ci gaba da inda muka dakata yau akwai wasu tambayoyi masu ban mamaki wasu masu ban dariya wasu kuma masu ban tausai mai tambaya ta harko yake cewa wannan dan uwan ya turo tambaya ne ta hanyar facebook kuma a wannan anguwar yake ya ce har ya halatta mutum musulmi ya sa ma dabbarsa sunan mutane kawar misalin sunayen sahabbai ya ce domin muna da wata makwabciyanmu da aka aihon mata 'yan tawaye rago da tumkiya sai ta sanya ma tumkiyar sunan khadija shi kuma rago ta sami shi suna abubakar ya ce su suna ganin abin bai dace ba amma sai ya ce zai tambaya ya ji shin kakane wannan al'amarin shi yasa nake muku akwai ban dariya kuma akwai ban al'ajabi har ya halatta ka sa ma dabbobi sunayen sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunayen mutane jayyid a kai tsaye dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kiwo manzo Allah da kansa ma yayi kiwo amma ba mu taba jin ɗaya daga cikin sahabbai ba ko a ce ma shi manzo Allah da kansa ya sama wata dabbar sa sunan ɗaya daga cikin sahabbansa mun gane ko kenan in ya kasance dan saboda son su ne ta samu su wannan sunayen to akwai wanda suka hita ba su aikata wannan ba kuma idan muka lura ko a hankalce a gani na baya daga cikin darajawa a ce ka sa ma dabba sunan wani mutum da kake ganin abun girmamawa ne a wajenka ka sai inda yalla yar shi'a ce ko kuma yar shi'a ce yan shi'a ba sa yawan sukar khadija amma shi wannan abubakar haka ne kenan wanda yake wannan za a iya cewa ya ɗauki ɗabi'un yan shi'a domin yan shi'a yana ɗaya daga cikin ɗabi'unsu idan suna mai ake ce masa zanga-zanga karya suke sa ma hijabi suna jaye da ita akan cewa wannan ita ce aisha subhanallah wannan shine kenan kenan akai tsaye dai baya halatta ko kuma bai dace ba sanya ma dabbobi sunayen manya-manyan mutane masu daraja to amma sa musu sunaye eh ya halatta sa musu sunaye mun gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da me yake da suna taguwa da ake ce ma kasuwa sannan kuma ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah akwai wanda yake da wani wani doki da ya sa masa jarrada na manta wanne ne daga cikin sahabban kenan sai nuna cewa ya halatta a sanya musu sunaye amma sunaye ba sunaye na jinsin mutane ba wanda suke abun darajtawa wannan shine kenan kenan a takaice dai wannan baya dacewa mai tambaya ta biyu yake cewa a an ce shi ma wannan dan uwan anan yake karatu ya turo tambayar ne ta hanyar whatsapp yake cewa an ce a cikin maholki idan ka ga dan uwanka yana maka dariya wai wannan yana nuna baya son ka ne shin wai wannan tabbas haka nan ne ko ba haka ba ne wannan ita ce tambayarsa kamin in ba da amsa ina mishi roƙa Allah ya sa shi ba gabro ba ne inda ya yi mahulkin jayyid in kuma gabro ne to ya liƙe kunnuwansa ko ya aza hannuwansa saman kai jayyid aha idan ka kai mahulkin mutum yana maka dariya me yake nunawa a kai tsere yana da kyau musan da cewa shi fassara mahulki hasashe ne babu tabbaci kenan kada a gaya maka ga kaza ka zo kai ta dibin mutum da wannan abun mun gane ko ibnu sirin yana ɗaya daga cikin malaman da suka shahara a wajen fassarar maholki to yana ɗaya daga cikin fassarar da yamma wannan akan cewa ya danganta daga yanayin yadda ka mai maka dariya kin ya ce idan ya kasance wanda kai maholkin yana maka dariya mun gane ko da yana maka dariyan kana jin haushi har ma kana so kai kuka don saboda dariyar da yake maka ya ce to a wannan lokacin za ka shiga a cikin wani kunci ne wanda duk wanda zaka faɗa ma ba zai damu da wannan ba ma'ana zaka shiga cikin wata damuwa ce wadda ba wanda zai gane wannan damuwar da kake ciki mun gane ko wannan shine kenan yace to shine kenan fasara ta farko fasara ta biyu kuma idan kai mahulkin wannan mutumin ba dariya ya bace yake murmushi ne yake maka yace to a wannan lokacin za ka ji wani labari ne wanda zai faranta maka rai wanda labarin nan a can da kana cikin tsoronsa misali kana cikin neman bak kana tsoron kada a zo ka samu to sai kai mahulkin malam a cikin bacci malam abu ahmad a cikin bacci yana maka murmushi to albishiri ne akan cewa za ka samu wannan bakcin mun gane ko misali kenan kenan wannan shi abun abun nema ne kai mahulkin ana ma murmushi sannan yake cewa idan ya kasance mutum ne gwabro ya ce sai ya ga mutum biyu suna masa dariya ya ce to ya san da cewa zai auri wata mace ce mai ɗan karen kyawu wadda yake bala'in so amma sai dai idan ya aure ta za ta gallaza mishi ba za su ji daɗin zama ba shi yasa nace in gubru ne ce mi ya aza hannun saman kai mun gane ko wannan shi ne kaɗan daga cikin fasarorin da ibnu sirin ya yi ma maholki na ana ma mutum dariya jayyid akwai sauran kuma bayanunuka don kada mu canye lokacinmu a takaice dai yana ɗaya daga cikin fasarar da aka yi akan cewa in kaga mutum yana maka dariya ta izgili a cikin bacci to yana nuna baya son ka ne amma kuma muka ce ba ko da yaushe bane yake zaman towa tabbat kenan abin da kashi ana faɗi haka ne sai mai tambaya ta uku yake cewa wata yar uwa ta tambayi ni akan cewa a lokacin ramadan sun sadu ita da mijinta a cikin inin ramadan kuma suna da azumi gaba ɗayansu su ta ce to yanzu ita abin yana damuwarta shine take so ta san me hukuncin aikin da suka yi sannan kuma me ke a kansu a kai tsaye wannan tambayar tana nuna yadda waɗannan suka yi sakaci ko kuma yadda ba su damu da hukumce-hukumcen addininsu ba yin jima'i a lokacin azumi kuma a cikin inin azumi kuma mutum yana da azumi ba ƙaramin laihi ba ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan laihuhuka mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan shine hukuncin su hukuncin sun tabka babban laihi to me ka fara laihin da suka yi baya isa kawai su ce astaghfirullah shikenan a bata kare ba mun gane ko hukubar su shine ya zo a hadisi wata ran wani manzo wani ɗaya daga cikin sahabbai wanda hadisi mun karanta sa a cikin wannan littafin na umdatul ahkam wani lattizo ya sadu da iyalinsa a cikin inin ramadan ya zo ya ce ya rasulullah halaktu wa ahlaktu na halaka kuma na halakar ya aka yi yaba manzo Allah labari ai matarsa ce ta yi wani irin kwanci shi kuma ya afka mata shawa ta kama sa da ya zo sai manzo Allah ya tambayi sa ya ce masa to na farko dai abin da ke akan ka shine zaka yantar da baiwa zaka yantar da wuya sai ce ya ma'aikin Allah ba wuyan da nake mallaka in ba wuyan nan nawa ba kenan ma'ana dai shi talaka ne baya iya yantar da baiwa sai manzo Allah ya ce masa to na biyu shine ka yi azumi na shekara na wata biyu shira da juna ya ce ya ma'aikin Allah baka ga yadda nake ba a cikin tsuha wannan azumi ma na ramadan ya aka kasa ya aka yi shi ballantana wata biyu shira da juna ya ce baya iyawa sai manzo Allah ya ce masa to ka ciyar da miskini guda sattin mun gane ko kowanne miskini rabin sa'i to wannan shine kafara ta wanda ya sadu da iyalinsa a cikin ramadan na farko azumin su ya kare ba sa da wannan azumin sannan kuma sun tabka babban zunubi bayan wannan kuma akwai kafara a kansu da kuma biyan wannan azumin domin ya kare shi sun biya shi mun gane ko kuma matar da mijin duka za su yi sai idan ya kasance ita matar mijin tilasta mata ne yayi mun gane ko to a wani lokacin ita ba ta da laihi wasu malumma suna ganin shi zai hudda mata mun gane ko kenan abun jira da juna ne yake su yantar da baiwa a wannan lokacin babu baiwa na biyu shine azumi wata biyu jere da juna wannan kuma shi za a bar mishi zaɓi da shi da matar su duba su gani suna iya azumin ko ba su iyawa yana ɗaya daga cikin ka'ida malamai suke cewa suke cewa kullu ma la yu'lamu illa min jihati shakhsin fala yustakhlafu fi khabarihi fihi ma'ana dukkan abin da ba a iya sani sai mutum shi kadai ne zai iya bada labarin wannan to ba a sa shi dole sai yayi rantsuwa ko a matsa mishi dole sai yayi ma'ana an ce musu azumi guda biyu wata biyu jira da juna idan suka ce ba sa iyawa baya daga cikin aikin malamai su ce ku ji tsoron Allah ku samari da ku kai namiji dan shekara 30 ka ce ba kai azumi a'a malam wannan ba naka bane mun gane ko shine ka'ida tunda mutum shi ya san kansa ko me da suna almar'u adra bi nafsi ana mutum ya sanin kansa kenan wannan shine in kuka ga bakwa iyawa in kun ce ku yi azumin wata biyu ba za ku je a wajen aiki ba misali to duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai halatta muku hasa yin wannan azumin guda biyu abu na gaba shine mi idan ba su iya wannan azumin sai su mi sai su ciyar da miskini miskini guda sattin kowanne miskini za su ba shi rabin sa'i abin da ake hudawa a wajen mi a wajen mai da suna azumi ko mutum guda sa'i guda ake huda masa mudu guda hudu to su kuma mudu guda hudu ma'ana sa'i guda za ka raba ma mutum biyu kenan sai zaman to za ka hidda sa'i guda nawa guda talatin a raba ga mutum nawa a raba ga mutum sattin maloma suke cewa ya halatta a yi abinci wanda zai isan mutum guda sattin a kawo su a zuba musu ci wannan abincin mun gane ko kun ba dole bane sai lokaci guda za a huddawa idan talaka ne wanga shek wanga sati in ka hudda wani sati har zuwa lokacin da zaka huddawa gaba ɗaya wannan shi dai ne kenan tambaya ta ƙarshe ita ma wata bidiyo ce da take yawo wanda ya mini tambayar me yake da suna ɗaya ne daga cikin mutanen ƙauye wanda yake yana zuwa a wajen diga a ƙasashen arna to ban sani ba shi bidiyon ce ya gani ko kuma shi ya gani ne da idanunsa ana yi shine akan cewa akwai wasu daga cikin wanda ba musulmi ba ko kuma daga cikin musulmai fasikai da suke shayar da shanunsu giya mun gane ko wai da ikirarin cewa wannan giyar tana sa su yi jiki ma'ana kamar vitamin ce a gare su mun gane ko to shi tambayar sa a nan wai shin har wannan shanun idan aka sai su ya halatta a ci su ko kuma ya aka yanka su ya halatta a ci su ko bai halatta ba ya halatta sayan su ko kuma bai halatta ba mun gane ko wannan shine kenan to mu je da har kuma har ya halatta a shayar da su giya su wannan me ke da suna raƙuman ko bai halatta ba ko shanun ko bai halatta ba wa zai ba mu amsa ya halatta ko bai halatta ba in kace bai halatta ba ka ba mu dalili in kace ya halatta ka ba mu dalili mhm ta aha ya halatta ko bai halatta ba jayyid to tunda ta yi nisa za mu ba da amsa akwai wanda ya daga hannu aha me kuka ce alaikun salam wa rahmatullah bai halatta aha don saboda mi mhm mhm tana kashewa yawwa aha jayyid to dalilin da kuka bada na hankali ne mun gane ko dalili ne na hankali kuma yana dan shiga amma idan har akwai dalili na karar na alkur'ani ko kuma aya to shi irin wannan ba a kawo shi sai daga baya mun gane ko jayyid jazakumullahu khairan kun yi kokari a asali baya halatta a shayar da su don saboda mi na so da na yi tsammanin wani zai ce baya halatta a shayar da su don saboda haramun ne shan da sai a ce to waye ce maka su dabbobi haramun ne su sha mun gane ko wannan shine kenan jayyid idan ya tabbata wannan abun in mutum yake tana kashe shi sai aka ce haramun ne kenan dabba in ba ta kashe ta ba dole bane zaman to haramun mun gane ko kun ji su sun ce vitamin take sawa kenan dabbobi ba ta cutar da su tun da sun ce vitamin take sawa to abin da ya sa dai ba ta halatta shine don saboda ita giya najasa ce mun gane ko kuma ya zo a hadisi karara ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli la an akli luhumi humur ahliya naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli luhumi me da suna ahliya wa anil jallala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan cin jakin gida da kuma jallala to me ake ce ma jallala to wannan jallala kin shine zai shiga a karkashin hukuncin wannan malamai suka ce jallala shine dukkan dabbar da mafi yawancin abun da take ci najasa ne mun gane ko to wannan ita ake ce ma jallala manzo Allah ya hana a cita sannan kuma ya hana a hauta mun gane ko wannan shine kenan kenan tun da ya kasance ana shayar da su wannan giya ita kuma giya mun gani najasa ce ko Allah da kansa yace innamal khamru wal innamal khamru wal maisir wal ansabu har zuwa karshe rijisun mun gane ko kenan sai kasance baya halatta a shayar da su kenan sai ya kasance sun shiga a karkashin wannan hanin baya halatta a ci naman su to amma sai dai akwai lokacin da zai iya halatta a ciki idan ya kasance giyar da ake shayar da su ba mai yawa bace mun gane ko kaɗan ce can ba a rasa ba ne ake shayar da su wannan giyar ka'ida ce a wajen malamai suke cewa alghalibu mu'tabarun wan nadiru la hukma la ma'ana abin da yake galibi ana aiki da shi a cikin addini abin da yake kuma can ba a rasa bane to ana yahe sa a cikin addini idan ya kasance can ba a rasa bane ake dan sha ake dan sa musu giyar su sha to wannan babu lahi amma sai dai idan ya kasance rar da aka shayar da su giyar malamai suke cewa a wannan lokacin ba za a yanke su a wannan ranar ba sai sun yi kwana biyu zuwa sati guda ana ciyar da su abinci tsarkakakke sai ya kasance wannan giyar da suka sha sun yi mi sun hitsare ta wannan abincin na kwaran ya mamaye gurbin wannan mummunan abun da suka sha mun gane ko haka ita ma wannan dabba jallala wadda mafi yawancin abincin ta najasa ne kamar dabbobin da kodo cikin shara ne suke irin wannan duka suna a ciki ana iya a ci su amma da sharaɗin a turke su su yi shekaru idan aka turke su sai kasance mi wannan abincin da suka ci na halal yami ya mamaye gurbin wannan najasar wannan duka yana shiga a ƙarƙashin misali akuyar da aka rena da nonon jaki mun gane ko ko kuma ragon da ya sha nonon jaki ya renu da shi mun gane ko wannan duka kina yana shiga a ƙarshen sa a anan za mu dakata insha Allah abin da yasa na faɗaɗa a amsa tambayoyi ina so ne a yau mu dakata a baben mirasi ma'ana babi na rabon gado don saboda sati mai zuwa sai mu shiga gadan-gadan a cikinsa wanda yake babi ne mai matukar muhimmanci sosai kenan idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babu rahni wa ghairihi babi mai bayani akan jingina da kuma abun da yake kama da ita za mu yi babi na karshe a cikin wannan hadisi na karshe a cikin wannan babin a kenan hadisin da muka tsaya a wancan satin yana bayani ne akan mi akan kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi wanda yake koma ma kyauta idan yayi kaman kare ne da yake amai ya koma ya lashe kai tsaye hadisin sai nuna cewa baya halatta mi mutum yayi kyauta kuma ya amshe ta ko ya koma yana bibiye yanda mi yanda kake kula da wannan kyautar da yi maka sannan muka ga hadisi na ƙarshe shi kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ɗaya daga cikin zalunci uba ya hihita ‘ya'ya tsakaninsu wajen kyauta ya ba wannan kaza wannan kuma ya ba sa ƙasa da haka ko kuma ya ba wani ya hana ma wani to har yanzu muna a cikin al'amari na kyauta shi ma wannan hadisi yana da alaƙa da kyauta kenan za mu tashi hadisin nu'man bin bashir a ba shi bane ko ba hadisin nu'man bane yawwa hadisin jabir bin abdullahi mala yake cewa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma kala an karɓo daga jabir ɗan abdullahi yardar allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa kala ya ce ƙadan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bil umra liman wuhibat lahu manzo allah ya yi hukumci akan umara akan cewa ta wanda aka ma kyautarsa ce me ake ce ma umara wata kyauta ce da suke a da laraba suke a lokacin jahiliya shine mutum zai ce zai ce a'martuka iyaha ma'ana na baka wannan kyauta na baka wannan abin matukar rayuwarka mun gane ko ko kuma a'taituka hadha ma ishta ko kuma ma dumta hayyan na baka wannan abun kyauta matukar kana raye mun gane ko shine ake ce ma umra kyauta ta umra ma'ana kyauta da zummar idan ya mutu za a amso wannan kyautar mun gane ko to shine Jabir bin Abdullah yake cewa manzo Allah yayi hukunci akan cewa duk wanda ya wannan umara kin yayi kyauta da niyyar har ƙarshen rayuwar mutum sai manzo Allah ce liman wuhibat lahu to ta wanda aka ma kyautar ce in ya mutu ba za a mi ba ba za a mayar da ita ba mun gane ko wa fi lafzin a cikin wani lafazi man a'mara umra duk wanda ko kuma man man umira man umira ne ko man a'mara ne a wajen ku man umira ko jayyid man umira umra duk wanda aka yi ma kyauta ta har zuwa ƙarshen rayuwar mutum fahiya lahu to tasa ce wali aqibihi da kuma danginsa ma'ana bayunsa bayansa wanda za su gadansa fa inna halil ladhi u'tiyaha domin ita a asali ta wanda aka ba ita ce kenan don haka tashi ce da magadansa la tarji'u ila alladhi a'taha ba ta komawa zuwa ga wanda ya bayar da ita li'annahu ata'un domin ita kyauta ce waqa'at fihi almawarith da me yake da suna gado ya shiga a cikin ta ma'ana kenan kyauta ce da za a gadonta wa qala jabir jabir yake cewa innamal umra allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umarar da manzon Allah ya halatta an yaqula shine mutun yace hiya laka wa li'aqibika taka ce da danginka ma'ana da bayanka taka ce da bayanka fa amma idza qala amma idan yace hiya laka ma'ishta taka ce matukar karayu yace fa innaha tarji'u ila sahibiha to za ta koma zuwa ga ma'abocinta ma'ana wanda ya bayar da kyautar idan yace na baka na ara maka wannan gidan misali ina da gida sai in ce na ara maka wannan gidan ka zamna har zuwa ƙarshen rayuwarka to shine jabir yake cewa wannan idan ka mutu za a mayar da ita ga mai ita tunda mi ya koma menene ya koma aro kenan ba kyauta bace mun gane ko yake cewa wa fi lafzin li muslimin a cikin lafazi na muslim imsiku alaikum amwalakum ku riƙe dukiyoyinku wala tufsiduha kada ku lalata ta fa innahu man a'mara umra domin duk wanda yi wannan kyautar ta har zuwa ƙarshen rayuwa fa hiya lilladhi u'miraha to ta wanda aka yi ma kyautar ce hayyan wa mayitan a raye ko a mace wali aqibihi da kuma danginsa bayansa za su mi za su gade ta wannan hadisin yana muna bayani ne akan wata kyauta da muka ce a lokacin jahiliya suke yi shine mutum ya ce na baka wannan gonar misali na baka wannan gonar matukar kana raye kenan da ka mutu za a mi za a maido ta a wurina mun gane ko to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya tabbatar da wannan kyautar ya halatta ku yi kyautar amma da sharadin in kun yi ta ba za ta komo a gare ku ba mun gane ko to dan saboda dan saboda me yasa manzo Allah ya hana wannan a ce idan mutum ya mutu za a maido ta dan saboda rikici zai iya faruwa tsakanin wancan guda biyun misali ni na maka kyauta sai na mutu kai kuma da naima kyautan baka mutu ba su kuma yanzu suna so su raba gado to jira za su sai ka mutu yan ciki nan jira za su sai ka mutu kenan kaga akwai wanda zai ita misali a cikin dare ma ya yanke ka dan su sun matsu ka mutu su amso gonar su aza a cikin gado mun gani ko kenan zai kawo mi zai kawo kiyayya tsakanin jama'a to shi yasa manzo Allah ya ce ku ruke dukiyoyinku in kana son dukiyar ka to kaka yi irin wannan kyautar to sai manzo Allah ya hudo musu da wata hanya ita ce mi ita kai ka ce na baka aro mun gane ko na baka ka zamna har zuwa nawa har zuwa lokacin da rayuwarka ta kare mun gane ko kenan ba da ba da niyyar ba na baka na baka kyauta mun gane ko wannan shine kenan abin da ake ce ma umra wannan da duka yana nuna mana har yanzu yanda wannan musuluncin namu yake kokarin ganin duk abin da zai kawo baraka a tsakanin musulmi ya dumke shi mun kare kenan daga wannan baben za mu shigo a sabon babi shine babul luqtati babi mai bayani akan tsintuwa mun gane ko babu mai bayani akan tsuntsintuwa tsintsuwa ko kuma tsintuwa jayid akwai wani yare kuma da ake cewa bayan tsintuwa ko yadduwa ko jayid amma tsintuwar ya shahi wanda zai dokawa ne amma yadduwa shi kuma ya shahi mi wanda ya yadda ne ko jayid kenan tsintuwa kin akwai hadisi wanne ne hadisi biyu a e akwai bambanci ko? e sai an abin ga an aisha ko? an an wane ne? an abi huraira to ina da wani an abi huraira man zalama da shibrin ba shi ba? to to ga wani la yamna'anna jarun shi ma wanga an yi shi an yi shi jayyid a tabbas mun yi shi wannan hadisin a wannan hadisi ina tabbacin mun yi shi aha eh eh eh eh kaman kamar ni duk hadisin da na karantar na san da in na kalle sa na san da mun yi shi da ina tunawa bayanin da muka yi eh yawwa yawwa wanga hadisin mun yi shi yawwa shine amma wannan hadisin mun yi sa za mu zo a sabon babe a yi haƙuri kenan wanda suke so sai su saurari wancan karatun da muka yi na na baya insha Allah za su ji shi amma wannan hadisin mun yi shi tabbas tabbat malai yake cewa babi mai bayani akan tsintuwa hukumce-hukumcen tsintuwa da harko dai yana da kyau musan da cewa tsintuwa akwai lokacin da ta halatta akwai lokacin da bata halatta ba mun gane ko za mu zo a idan mun karanta wannan hadisin sai mu yi bayani mai faɗi akan tsintuwa da tsintuwa kala nawa ce malike cewa an zaid ibn khalid al-juhani an karɓo daga zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhu yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa qala ya ce su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa fi luqtati dhahabi dangane da tsintuwa ta zinariya awil wariki ko kuma tsintuwa ta azurfa faƙala sai ya ce i'rif wika aha ka yi shelar me yake da suna a wika shine maɗauri mun gane ko kinan ka sanar da maɗaurinta wa ifasaha da kuma salkarta sun ma'arrifha sanatan sannan ka yi shelarta shekara guda fa'in lam tu'raf idan ba a samu mai ita ba fastanfiqha to ka ciyar da ita mun gane ko waltakun wadi'atan indaka amma sai dai ta kasance kamar ajiya ce a wajenka mun gane ko nan da aka ce ka ciyar da ita in kana so kai kana iya kaci in kuma kana so kana iya kai sadaka da ita amma dai duk yanda dai aka yi in kai kacin in sadaka kai in yazo za a mi a aka ce a matsayin mi a matsayin ajiya ce to yace fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri idan mai neman ta yazo a wani ini na rayuwa shine ad-dahr ad-dahr yana zuwa da ma'anan shekara yana zuwa da ma'anan rayuwa gaba ɗaya kenan idan yazo a wata rana ta rayuwa fa'addiha ilaihi to kamayar masa da wannan mi da wannan abin da kai tsintuwa wasa'alahu an dalatil ibili kenan wannan yana bayani ne akan mi akan abin da shahi zinariya da azurfa ita duk inda ka ganta in ba a wajen harami ba za ka ɗoka idan aka ci zinariya da azurfa ana nuhin kenan kuɗi suna shiga a ciki kenan kuɗi su duk inda ka gansu za ka ɗauka yake cewa wasa'alahu an dalatil ibili sai ya tambaysa dangane da batattar me yake da suna a raƙumi ko bataccen raƙumi faƙala sai ya ce malaka walaha ina kai ina wannan raƙumin da'aha bar shi fa inna ma'aha hidha'aha domin a tare da raƙumin akwai takalminta wannan ƙohotan nata wasiqa'aha da kuma abin shanta taridul ma'a tana zuwa a wajen ruwa wata kulu shajara sannan kuma tana cin itace hatta ya ji daha rabbuha har sai mai ita ya same ta shine rabb mun gane ko wa sa'alahu an shati sannan kuma sai ya tambaysa dangane da kananan dabbobi nau'i na bunsuru da da, rago fa qala sai yace khudha ka dauke ta idan ka ganta bunsuru ko akuya fa inna ma hiya laka domin in ma ta kasance taka auli akhika ko kuma ta kasance ga wani in ya gani shi ya kama auli dhi'ibi ko kuma ta kasance ta kura kura ta gani ta canye wannan shine ma'anar wannan hadisin a takaice kamar yadda nace malamai suke ce yadduwa kala biyu ce mun gane ko a cikin kala biyun nan kuma suna iya zamantowa kala uku a cikin ta biyun ne ake samun kala na uku yadduwa ta farko shine mutum ya yadda abun da bai taka kara ya karya ba shine suke ce ma shay'un tafe mun gane ko kenan abu abun da ba da daraja sosai a idon mutane to shi wannan idan ka gansa a ƙasa ya halatta ka ɗoka ko ma menene mun gane ko kuma sannan ya halatta da ka ɗoka ka cinye wannan abun mun gane ko kuma baya akan ka je kai shelarsa misali ka tsinci jika akan hanya mun gane ko jika a wannan lokacin tana daraja ba ta da daraja musamman a garin yamai mun gane ko lokacin yana ma dawa Allah yana gani wallahi in aka yi mini kyautar jikka biyar ganin nake wata duniya ce aka bani amma a nan yamma ban san yadda ko na yi aure ba ne idan aka bani jikka biyar sai in ganta kamar jikka a lokacin da mun gane ko wannan shine kenan da ka yi shaf shaf ka ba da kuɗin kuɗin sayayya ka sai ma yaro kush shikenan shikenan kuɗin sun kare Allah yana gani to kun gani kenan a irin wannan zamu iya cewa hatta jikka biyar tana shiga a cikin wannan idan ka tsinci jikka biyar kada ka je kai ta shela amma sai da idan da alama inda ka ganta akwai alamun tana iya wanda yadda ta nan yake sai ka ce kai ga jikka biyar na gani mun gane ko ko ka ce ashe hadisin ya muna bayanin ya ake shela ba za ka faɗi ba ka ce na yi tsintuwa wannan shine kenan kenan abinda bai taka kara ya karya ba in ka gani ya halatta ka doka ka ce ka kashe abinka mun gane ko wannan shine kenan yadduwa nau'i na farko nau'i na biyu shine yadduwa wadda take da daraja mun gane ko to wannan shi kuma hukuncin ta shine kamar yadda manzo Allah ya faɗi anan abin da ka tsinta za ka yi sanarwa sanarwar kuma ta cikin duhu za ka yi shine manzo Allah ya bada misali anan idan cikin salka ce kai tsuntuwar shine sai manzo Allah ya ce ka sanar da madaurin ko kuma ka sanar da salkar ce nayi tsuntuwa a cikin nayi tsuntuwar kudi a cikin salka ta me yake da suna ta ragga ko kuma salka ta hwata mun gane ko to idan aka yi shela wanda ya zo sai ya gai nawa ne ke a cikin jakar da ka yadda kenan in ya faɗi ba abin da ke daidai ba sai a ce kenan ba taka bace mun gane ko to wannan shine kenan kun ga hikima ta musulunci kenan ba za ka ga tsabar kuɗin ba da yanda suke a'a za a yi a cikin duhu ne wannan shine kenan to manzo Allah ya ce za ka yi ta shelar shekara guda idan ba a samu wanda ya zo ya ce tashi bace to ya halatta a wannan lokacin in ma ka yi sadaka ko kuma ka ci amma da sharaɗi manzo Allah ya kasance mi ajiya ce idan lokaci ya yi za ka mi mai ita ya zo kowane lokaci ne za a mi za a mayar da masa wannan shine to nau'i na yadduwa ta ƙarshe shine abun da baya halatta a tsince sa mun gane ko shine wannan hadisi ya gaya muna shine manya-manyan dabbobi wanda suke iya rayuwa su kadai ba tare da kulawar wani ba na manzo Allah ya bada misali da raƙumi ne amma duk wata dabba duk abin da yake iya zama da kansa idan ka gansa kenan ba za ka ce ba za ka tsince sa a matsayin ka zo kai ta shelarsa mun gane ko wannan shine kenan manzo Allah sai ba misali da raƙumi raƙumi yakan iya shekara da shekaru ko kuma yayi watanni idan muka ce shekara da shekaru muna iya mu wuce gona da iri watanni bai sha ruwa ba mun gane ko kuma sannan raƙumi bai damu ba da sai an zo an bashi abinci itace yake ci kenan shine yasa manzo Allah ya ce akwai abincin shi tare da shi akwai ruwan shi tare da shi takalmin shi na tare da shi balle ka ce rana yake ji balle ka ji tausansa mun gane ko sai manzo Allah ya ce to shi ka kyale shi hamma shi in ya gansa mun gane ko to wannan shine kinan nau'i na tsintuwa guda uku abun da yake ya halatta ka ɗoka duk inda ka gani kuma sannan ka kashe a kai tsaye babu ruwanka amma idan ya gani shi ma za ka mayar masa mun gane ko na biyu shine mi abun da ya halatta ka tsinta amma da sharaɗin ba za ka ci sa ba sai an yi shekara guda in ba a samu mai shi ba shi kuma wannan dukkan abun da yake da daraja abu na ƙarshe shine abun da yake iya dogara da kansa in ka gansa ba za ka tsince sa ba za ka kyale sa ya ta shawagin sa wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilin ka'ida da malamai suke cewa alhaqqu la yasqutu bittaqadum alhaqqu la yasqutu bittaqadum ma'ana haƙi baya sabka da kan mutum dan saboda abin ya jima me ma'anar wannan anan manzon Allah ya ce duk lokacin da mutumin ya zo zaka me zaka mayar masa da shi kenan ba zaka ce ba wani shekara ashirin tun ina dan shekara 25 na yi wannan tsuntuwar kudin naka da sunan aure kaza da kaza yanzu ba za ka ga tausayi na baka ce sai na biya ka mun gane ko kenan babu wannan wannan shine kenan aha za mu zo a hadisi na a kitab na gaba mala yake cewa kitabul wasaya littafi wanda yake bayani akan abin da ya shahi wasiyoyi wasiya jayyid kenan me ake ce ma wasiya kenan wasiya kamar a hausa ma wasiyar ake cewa a nan ana nufin wasiya ta lokacin da mutum yake yana son ya gayi wani abu wanda za a yi masa bayan ya mutu mun gane ko kenan shine ake ce ma wasiya a wannan lokacin ka gayi abun da kake so a yi maka bayan ka mutu ya kasance haƙƙi ne na kuɗi ko kuma abin da ya kama da haka ne hadisi na farko a cikin wannan kitab king mala yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce ma haqqum ri'in muslimin bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi bihi yana da abun da yake so yayi wasiya da shi yabita yabitu lailatan aw lailataini ya kwana dare ɗaya ko dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu face wasiyarsa tana rubuce a wajensa zada muslimun muslim ya yi ƙari shi a ruwayarsa qala ibn umar da ibn umar ya faɗi wannan hadisin sai ya ce fa wallahi na rantse da allah ma marrat alayya laylatun dare bai taba biyawa a kaina ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك tun lokacin da na ji manzon Allah yana faɗin wannan illa wa indi wasiyyati fati wasiyata tana a wurina a rubuce wannan hadisin Abdullahi bin Umar ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dace ga mutum musulmi ba yana da abun da zai yi wasiya da shi ya kwana alhali wasiyarsa ba a rubuce take a wajensa ba ma'ana ya kwana ɗai biyu alhali bai rubuta wannan wasiyar ba mun gane ko misali a meke da suna kana so ka ce idan ka mutu akwai wane yana biyar ka jika kaza ko kuma kuɗi kaza a biya sa ko da ka mutu to kenan manzo Allah ya ce idan kana da wannan wasiyar a cikin kanka kada kai sake ka wuce kwana ɗai zuwa biyu baka rubuta wannan wasiyar ba dan me yasa dan saboda mutuwa baka san lokacin da za ta mi ba za ta isko maka ba mun gane ko wannan shine kenan sai ibn umar yake cewa tun lokacin da naji manzon Allah ya gai wannan maganar yace ban taba me yake da suna kwana ba face wasiya ta tana rubuce a wurina duk abin da nake da wasiyarsa da na tuna sa ban yarda ya kwana zan rubuta sa wannan hadisi na namuna mi yana namuna har yanzu kwaɗayi na Umar a wajen Ibn Umar a wajen mi a wajen koyi da umarni ko kuma bin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi na namuna ashe wasiya wajibi ce dole ce asali dai wasiya kala biyu ce kamar yadda malamai suke cewa wasiya kala biyu ce akwai alwasiyatul wajiba sannan kuma akwai alwasiyatul mubaha ko manduba kenan wasiya wadda take dole mutum kamin ya mutu yayi da kuma wasiya wadda take mustahabbi ce ka yi ta wasiya wadda take wajibi ita ce a wasiyar da ta ta'allaka da haƙƙin mutane ana biyar ka kuɗi kuma ka san da takan iwa ka mutu baka biya kuɗin nan ba to sai ka rubuta wasiya ka aje in ma ka kawo masu shaida ka gaya musu ko kuma ka rubuta ka aje idan na mutu ana biya ta kuɗi kaza kenan a hudda bayan na mutu a biya kenan wannan dole ne ka yi mai ka yi sa domin idan ya mutu idan ka mutu baka gayi ba kuma babu shaida wannan mutumin in ya zo kun ga za a yi mai za a shiga a cikin rigima kuma kai kanka baka yi makanka adalci ba domin wannan dalilin wannan haƙƙin za a rataye ka a cikin kabari kamar yadda muka sha bayani a meke da suna karatutukan da suka gabata kinan wannan wasiya yana da kyau in faɗakar da 'yan uwana musamman da yake muna anguwa ta 'yan kasuwa akwai wani sakaci da muke shine suriya za ka ga 'yan kasuwa suna da wanda suke kama musu aiki asali ma za ka ga tare suke da waɗannan yaran nasu masu kama musu aiki tun suna ƙanana har suka girma mun gane ko kuma sai ya kasance su waɗannan yaran da suke tare da su ba magadansu ba ne sai mutuwa ta zo ta yi musu mi mutuwa ta zo ta yi musu carab a lokaci guda baktatan kun ga a wannan lokacin wannan yaran a wajen raba gado za a ce a hudda masa ba sa a hudda masa ba tun da asali baya da baya da mi baya da rabo a cikin kason to kenan shi yasa aka ce dole ne kenan kamin ka rasu ka ce ko da na mutu wannan yaron tare da shi muka yi wannan wahalar idan na mutu a cikin abun da na bari a hidda masa kaza a basa to na irin wannan wasiyar dole ce kenan yana da kyau 'yan kasuwa mu yi kokari mu yake da suna mu kula da wannan kin sannan wasiya ita kuma da ta halatta shine misali kana da wani dan uwa wanda yake talaka wanda kuma ka san da in ka mutu ba zai ci gadon ka ba tunda misali akwai diyanka a raye diyanka maza mun gane ko idan muka zo a baban gado za mu gani wani lokaci ne mutum yake gado wani lokaci ne baya gado to lokacin da kasan da baya gadon ka kuma kaga dan uwanka ne talaka kana tausaya masa kenan sai ka yi wasiya ka ashe ko da na mutu gidana na wuri kaza a ba wane shi ko kuma gidana da na bawa ne na ara mishi ya zamna in na mutu gidan ya kasance nashi ne halak malak mun gane ko kun ga wannan ba dole bane akan ka amma kayi ne dan saboda ya dace kai mun gane ko ko kuma ka yi wasiya ka ce in na mutu kudina a gina mini daga cikin kudina a gina mini masallaci wannan shine kenan a nau'uka guda biyu na wasiya wannan shine kenan kenan wannan wasiyar kuma wai ba sai tsoho ba hatta samari kai hatta gwabro ma mun gane ko yana da kyau a ce yana rubuta yana rubuta wasiya mun gane ko wannan shine kenan tunda akwai gwabraye masu kuɗi jayyid kenan kada mu ce wasiya ta tsohi ce kuma so da yawa muna aza wasiya sai an zo akan gadar rashin lahiya ne ake yin ta sai ga tsoho ya maraice a cikin akan gadar rashin lahiya yana ta hadi wata ran ba a mashin abin da yake hadi kinan shi yasa musulunci ya so mutun yayi da wuri da ta zo ka rubuta in ma baka rubuta ba ka sa wani ya maka shaida wannan yana nuna mana tsari na wannan musuluncin namu hadisi na biyu a cikin wannan babin mala yake cewa a masha Allah an canza lokacin mala yake cewa an sa'ad ibn abi waqqas an karbo daga sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu yadar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah ya zo mini ya'uduni yana ziyarta ta ama hajjatil wada a shekarar hajjin bankwana min waja'in ishtadda bi dalilin wata rishin lahiya da ta tsananta a gare ni fakultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kad balaga bi min alwaja'i ma tara kana ganin cutar yanda ta kai mini ma'ana kana ganin cutar ta yi tsanani a gare ni wa ana zumalin alhali ni mutum ne mai yawan dukiya wala yarithuni illa ibna kun babu mai gado na in ba ɗaya guda ba afa atasaddaqu bi thuluthai mali shi in yi sadaka da biyun ukun dukiyata ma'ana a raba dukiya guda uku kaso biyu sai a yi sadaka da shi shine sulusai kinan musanna ne qala la sai manzo Allah ya ce a'a qultu sai na ce fashatru ya rasulullah to rabiwa ya halatta in yi sadaka da shi qala la sai manzo Allah ya ce masa a'a qultu sai na ce fa thuluthu to dai cikin uku ha qala sai ya ce as-thuluthu was-thuluthu kathir sulusi sulusi ya yawa nan manzo Allah bai ce masa ba a'a yace ya yawa kin daga nan ne sai malaman suka tsaya da kewa kenan sulusi ne ya halatta mutun yayi wasiya da shi a cikin dukiyarsa yace innaka an tadhara warathataka aghniya'in ai kai ka bar magadanka a cikin wadata khairun shi yahi alkhairi min an tatrukahum alatan akan ka bar su suna talakawa ya takaffafuna nas suna tara ma mutane hannuwa shine takaffaf ma'ana suna roƙan mutane wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kuma kai ba za ka taɓa ciyar da wata ciyarwa ba tabtaghi biha wajh Allah da kake neman yardar Allah dalilinta illa ujirta biha fati an baka ladarta hatta ma taj'alu fi fi imra'atika hatta abun da kake sawa a cikin bakin matarka mun gane ko kenan sai manzo Allah na musa wai sadaka ka aza sai in kama na daji ne hatta matarka idan ka ciyar da ita sadaka ce amma da sharadin ka yi niyyar neman lada ba kana yi bane dan saboda kada a ce ka barta da yunwa mun gane ko idan kai wannan kenan kai aikin banza baka da lada qala yace as-thuluthu qala yake cewa fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi shin ni zan koma bayan sahabbaina zan koma bayan abokaina ma'ana tunda ya kasance a makka yake a yanzu mun gane ko tunda a makka ne rashin lahiyar ya kama sa to shine yake tsoron kada a zo ya mutu a makka alhali kuma duk wanda ya hijira daga makka ya zo madina baya halatta a gare sa ya komo makka da niyyar zama to shine sai ke cewa ya ma ya manzon Allah shin zan koma dan bayan sauran abokaina da muka yi hijira tunda ni gashi zan mutu a makka alhali kun baya halatta mutun ya zamna a makka mun gane ko to shine sai manzo Allah ya ɗaya masa kewa qala sai yace innaka la in tukhallaf mun gane ko lallai kai la in ne ko li an ha lan jayyid kun ga nan ne mai suna duka ma'anan su guda yace innaka lan tukhallaf lallai kai ba za a taba barin ka ba a cikin wannan garin na makka da larura fata'amala amalan sai ka aikata wani aiki tabtaghi bihi wajha Allah kana neman yardar Allah da shi illa zdatta bihi darajatan face ka ƙara daraja wa rif'atan da kuma ɗaukaka mun gane ko kina sai manzo Allah ya ce masa ba laihi bane dan an barka a makka mun gane ko matukar dai uzuri ne yasa ka zamna a makka kenan tunda uzuri ne yasa kake a makka dan baka da lahiya ne kake zamana a makka baka da laihin komi asali duk ibada da kai Allah ma zai kara maka daraja wa'ancan abokan naka ba za su wuce ka ba da yardan Allah kinan manzo Allah sai kwantar masa da mi ya kwantar masa da hankali yace wal'allaka an tukhallafa kuma mai yuwa kai a barka a raye shine ma'ana anan tukhallafa ma'ana a barka a raye mai yuwa ba za ka mutuwa a yanzu ba yace mai yuwa a barka a raye hatta yantafi'a bika aqwamun har ya kai ga wasu mutane su amfana da kai wa ya durra bika akharuna wasu kuma su cutu da kai mun gane ko nan abin da ake nuhi shine ma'ana ta dalilinsa mushrikai da yawa su shiga a cikin musulunci ko kuma ta dalilinsa ya make da suna ya kare cutar da take zakoma musulmai shine ma'anan an yantafi abi akbika aqwamun mai yiwa a barka a raye hatta wasu mutane su amfana da kai wa yadurra bika akharuna wasu kuma su cutu da kai yace Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ka tahiyar masahabbaina da hijirar su ma'ana ka ba su ladar hijirar da suka yi wala taruddahum ala aqabihim kada ka mayar da su a bayan bayan su ma'ana kada ya zamanto bayan sun yi hijira kuma su komo a makka su zamna alhali haramu ne gare su zamna a makka yace lakin nal ba'isa sa'd ibn khawla sai ce sai dai abun tausai ko kuma wanda yake a cikin bukata shine sa'ad bin khawla yarthi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana jajansa ne an mata bi makka dan saboda ya mutu a makka wannan sa'ad bin khawla ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira da yayi hijira daga baya kuma sai ya komo a makka ya zamna alhali kuma duk wanda ya hijira zuwa makka haramun ne ya komo daga makka zuwa madina haramun ne ya komo ina ya komo a makka to shine sai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna da shi a cikin wannan addu'ar yace sai dai abun tausai mabukacin addu'ar mu shine Sa'ad bin Khawla shi da ya mutu a Makka alhali baya halatta gare shi ya zamna a Makka kinan manzo Allah nan yana mi yana mi neman masa gafara ne ma'anar wannan hadisin ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ɗaya daga cikin mutane goma da aka ma albishiri da aljanna Sa'ad bin Waqqas sun zo a wajen hajjin bankwana ne sai rishin lahiya ya kama sa a Makka wanda baya iya komawa Madina mun gane ko to shine da manzo Allah ya kama sa ziyara shine yake cewa ni ina da dukiya mai yawa ina so in yi me yake da suna wasiya da biyu cikin ukun dukiyata sai manzo Allah ya ce masa yayi yawa rabi fa shi ma ya ce masa yayi yawa sai ya ce to dai cikin uku fa sai manzo Allah ya ce shi ma dai yayi yawa mun gane ko amma dai daga nan ne malamai suka ce kenan ya halatta mutum yayi wasiyar dai cikin ukun cikin dukiyarsa mun gane ko kenan yana ɗaya daga cikin ka'idodin musulunci baya halatta mutum ya ce idan ya mutu dukiyarsa gaba ɗayanta a kwashe a bawa na kaza ko rabinta a yi kaza da ita ko da a ce ko aikin addini ne kace a yi misali ka ce in na mutu a gina mini masallacin juma'a alhali kuɗinka idan aka ce a gina masallacin juma'a da su rabin su zai shiga a ciki to a wani lokacin wannan haƙƙin ya sabka akan mi akan magada domin haƙƙin ka kai idan ka mutu shine ɗaya cikin ukun dukiyarka mun gane ko wannan kenan shine sharadi da aka sama mutum idan zai wasiya zai wasiyar ɗai cikin ukun dukiyarsa ne to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa da cewa ai duk abin da kake ciyarwa hatta abin da kake ciyar da iyalinka shi ma sadaka ne idan ka yi niyya mai kyau mun gane ko sai manzo Allah yake kwantar masa da hankali yake ce masa takan iyowa kuma ba a cikin wannan ciwon zaka mutu ba tun yanzu ka ce ai sadaka da dukiyar an yi sadaka da ita kuma yanzu ka samu lahiya ta gani kenan me yake da suna kayi ma kanka asara amma a idon mutane ko da yake a wajen Allah lada ce mun gane ko kuma ko haka aka yi da manzon Allah ya ce haka nan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas sai da ya kwashe kusan shekara 40 yana ɗaya daga cikin wanda suka yi budin Sham da sauran garuruwa wanda suke ba na musulmai ba a can da ya rasu a cikin khalifancin Muawiya kenan yayi rayuwa mai tsawo bayan wannan abun a takaice dai wannan hadisin abin da yake nuna mana shine na harko yana da kyau a ce ma'aifi ya bar ma 'ya'yansa gado kenan sai nuna mana ashe yana ɗaya daga cikin saba ma addini ka ce kamin ka rasu ka canye dukiyarka babu wanda zai yin gadonka mun taɓa jin labarin wani shehi da aka ce muna kuma ina jin labarin takan iwa mai da suna tabbata ne aka ce kamin ya rasu ya ce kamin ya rasu dukiyarsa gaba ɗaya za ta ƙone don bai son kowa ya gadansa kuma haka aka yi aka ce kamin ya mutu dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙone shehi ne wanda ya san labarin takan iyawa yana gane kuma a cikin nijar ne yauwa kenan da gaske ne ko masha Allah to kun ji wa shahida shahidun kenan wannan shine kenan to kun ga wannan ya saba ma mi ya saba ma addini kun ga wannan bakin ciki ne wanga bakin ciki ne kenan shine manzo Allah ya nuna masa manzo Allah ya nuna masa da ka bar ƴaƴanka talakawa suna roƙon mutane kon maka bar su mi kon maka bar su a cikin dukiya jayyid to sai dai anan wani zai iya cewa a saurara wani zai iya cewa akwai tumka da warwara me ma'anar tumka da warwara shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin Umar yake cewa manzon Allah ya rasu bai bar ma magadansa komai ba in ba taguwarsa guda ɗaya ba da wani hili nasa wanda ko shi ya yi sadaka da shi ga talakawa gonarsa ya yi sadaka ita ga talakawa mun gane ko to wannan zai iya cewa to kuma kaka wanzan Allah ya saba kuma ga abin da yi mun gane ko to a wajen hada wannan me ke da suna yanda za a hadawa shine a nan manzon Allah abin da ya hana shine lokacin da ka zo mutuwan ka yi musu bakin ciki amma lokacin da kana raye babu laihi dan ka yi sadaka da mi da dukiyarka ma'ana abin da aka hana shine ka yi sadaka don saboda ka hana musu ko kuma don kaga ka zo gabar mutuwa amma idan kana raye a lahiya lau babu lahi ke ta sadaka da dukiyarka don mi Allah mi ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu ibnu adama mali wa mali dan adam yana cewa dukiyata dukiyata sai manzo Allah ya ce wa hallaka yabna adama min malika illa ma akalta fa afnaita aw ma labista abu ma labista mai da suna ko abinda manzala salasalam yake cewa kana cewa dukiyata dukiyata har kana da a cikin dukiyarka in ba abun da ka sanya ba in ba abun da ka ci ba ka yi kashinsa abu ma labista fa a mai da suna fa'afnaita ne ina shi wannan shi ne fa'afnaita ko kuma fa'ablaita na harkon shi ne ke da fa'ablaita na harkon na biyun shi ne ke da fa'afnaita kenan har kana da wani abu ya kai dan adam a cikin dukiya in ba abun da ka ci ba kai kashinsa ko kuma abun da kasa ya tsuha ka hudda ya zama ragga ka hudda kai sadaka da shi ko kuma ka yadda sai manzo Allah ya ce aw ma anfaqta bihi ko kuma abun da ka ci yadda shi yace fa ma siwa zalika fatarikun sai manzo Allah ya ce bancin wa'annan abubuwan guda uku duka mutun zai tayyabar su ne ga magada baya da ladar su mun gane ko kenan a wannan hadisi suna nuna cewa ashe idan kana raye ana so kai mi kai sadaka tunda manzo Allah ya ce wannan abun da kai kyauta da shi kin kamin ka mutu shine mi shine dukiyarka mun gane ko sai abun da kuma kaci sauran ka bar ma magada kenan wannan haka ne za a hada hadisan baya halatta kai sadaka da dukiyarka lokacin da ka zo gadon mutuwa dan saboda ka haramta ma iyalinka amma idan kana raye sai kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an gane da kyau ko jayyid sai hadisi na ƙarshe wanda za mu liƙe da shi ko shi ne na ƙarshen a shi ne na ƙarshe masha Allah mun zo daidai kenan kenan a takaice dai wannan hadi wannan mai yake da suna hadisin yana karantar da mu akan cewa ya halatta mutum yayi wasiya da dukiyarsa amma kuma ɗaya cikin uku sai nuna muna tsari na musulunci bayan a wannan zamanin da muke akwai daga cikin mutane wanda ko kuma akwai daga cikin al'ummar da su a addinin su ya halatta mutum ya yi mi kamin ya mutu yi wasiyar dukiyarsa gaba ɗai kai akwai ma wanda zai yi wasiya ga dukiyarsa akan cewa in ya mutu kare zai gadonsa ya haramta ma matansa da 'ya'yansa dukiya amma musulunci fa kai ke da dukiyarka amma kuma aka ce baka da incin kai sadaka da ita gaba ɗai mun gane ko aha hadisi na ƙarshe wannan ciki kenan na tsakiya ne ko a na ƙarshe ne ni nan ba da mashi a subhanallah to abdullahi bin abbas to kinan muli sa halkawa min naka mu karanta shi sai mu tsaya don mu san da sati mai zuwa za mu shiga ne gabaɗai a cikin gado insha Allah mala yake cewa da sauri an abdullahi bin abbas an karɓo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su kala yake cewa lau annan nasa gaddu min thuluthi ila rubu'i da a ce mutane sun bar sulusi zuwa ga rubu'i a wajen wasiya yace da shi yahi dacewa kaddara ne za a yi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala domin manzon Allah ya ce ath-thuluthu wa thuluthu kathir sulusi sulusi yayi yawa wannan kenan ra'ayi ne na Abdullahi bin Abbas yake ganin sulusin ma yayi yawa mun gane ko ma'ana a wajen wasiya bai halatta ka yi wasiya da sulusi ba ko da za a ce a hudda za a hudda ɗai cikin hudu ne mun gane ko wannan kenan shine in Allah nuna mana sati mai zuwa za mu shiga a babi mai muhimmanci ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamul fara'ida wa allimuha nas ku koyi ilimin rabon gado kuma ku koya ma mutane yace fa innahu nisful ilm domin shi rabin ilimi ne wa awwalu shay'in yunsa kuma shine farkon ilimi da za a manta daga cikin mutane don bidan saboda wahalarsa idan ka koyi ilimin rabon gado kenan kayi aiki da wasiyar manzo Allah sallallahu na kawo shi ne dai in kwadaitar da mu akan cewa mu yi kokari mu zan halarta wajen rabon gado dan kowa ya san haƙƙin sa tun kamin ya mutu tun kamin ma'aifinsa ya mutu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah